الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha shida ga watan Zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ne daidai da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da shida kenan muna kurwa na daidai zanci wanda insha Allah ta'ala kamar yadda yan uwa suka sani yau wannan rana ce wanda muke karatu sifatu sala bisa kaddarawa na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana karshen littafin sifatu sala shi ne ya karshen mu ba wannan damar da muka samu sai muka ce to bari mu ci gaba da amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kafin rishin tsaye shi ne rishin lafiya ko kuma ma ba mu rayuwar baki ne ko ba haka nan ba ko kuma kayan harkoki sukan kama a wahala zuwa yau sai zama da karatar sai yayi ne annahin muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala duk damar da Allah ya bamu Allah ya bamu ikon yi masa ta kahishin sai zo mana kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma Abdullah bin Abbas wannan wasiya yake ce mishi iskarin hamsan abla hamsin karibata abu biyar ka biyar da ke ciki sai ce mishi fara ga ka kamda shugulika karibaci dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka girishin dama yanzu kuna fahimta ko to alhamdulillah mun sauke littafin sifatu sala kuma muna ƙara roƙon Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada kuma ya ba mu iko aiki da shi laifuka kuma da kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana kamar yadda na gai ɗan uwa babu karatu sai aiki da karatu kenan in an yi karatu ko zama ana aiki da karatu sannan aiki na gaba shi ne duk lokacin da ka ga wani ya tsaka hanya ko kai kokari da usulubi mai kyau da maganganu masu daɗi tare da girmamawa sai in kana da kuɗi ma ka ƙara mai da kyauta an gane ko yadda za ka fahimtar da shi in ya fahimta kai ne da riba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah ya shiryar da mutum a hannunka ya yi amma sosai yadda ya za umma ko kuma ma a baki duniya ba ki da abin da ke da ke cikin ta kaga akwai falala muna fahimta ko to shi yasa damar da muke da mu amfani da ita wurin musamman uwayen da kakanninmu da kuma abokananmu mu kullunta musu wannan addini ne mai sauki ku zo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nuna musu babu kunci babu damuwa cikin biyayya ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan akwai bashi akan mu shine mun ce insha Allah ta'ala za mu ga wani wannan sallah a aikace bi iznillahi ta'ala gaba bayan gaba kuma ina kyauta da sun za mu yi shi ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah ta'ala to bayan wannan sai muka ga lissafin da ya dace mu ci gaba tun yanzu alhamdulillah iya gurguru mun ɗan gyara sallan mu ko kenan yanzu sai mu yi kokari mu ga dama annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce awwalu ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salah ko abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala zai mu bawa bincike ranar lahira shi ne sallah ko to yanzu bayan mun yi da sallah sai muka komo kan wani babban karatu wanda al'umma da dama sun raskana daga wannan karatu wani karatu shi ne shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun rashin lafiyar mutum har zuwa mutuwar shi muna fahimta da kuma wankan gawa da sallar gawa da kai mutum cikin kabari da sa mutum cikin kabarin da in an sa shi cikin kabarin ne ya kamata ya biyo baya muna fahimta to duka al'umma cikin san kusan kusan kuwa sanji kusan kuwa sanken kusan sun biya daga shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kama wata shirya wanda ba su ba al'umma da dama sun koma hannun su kawai shi ne wannan duniya ko ‘yan kasuwanmu da dama ba su da lokacin zauna su yi karatu, ‘yan boko da dama ba su da lokacin zauna su yi karatu, manoma da dama ba su da lokacin zauna su yi karatu. Shin ba ku ga mu damu ba yau kowa ba da sallar gawa yake tsakani da Allah mutanen nan kai dai ka san wasu su ba su iya sallar gawa ba. Kai in kana so ka sha mamaki to wai mutumin da zai iya tsara ya kama ruwa kan maganar sallar gawa. Ko ba haka ɗan bane ba wannan da ake kullum. musulun da bai iya sautul fatiha ba ka mai maganar sallar gawa ko uwa baban kan gawa duk mara kana to wannan karatu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci wanda kowane gida kamata ya ce an iya wannan karatu saboda kowane gida ana mutuwa farko gidan da ba a mutuwa babu shi gidan sadaka da gidan mai kuɗi ko ta yi yanzu dan Allah ne ke da garadi ka ce ma matar ce in Allah ya sa na rige ki tafiya ina son ki yi mini wankan gawa matar ka sai ta ba wanka a cikin ne ko in Allah ya sa kana da iya man ya ce ina son in kun mutu ina mutu yi mini wankan gawa in ka ga ba wanda ke yi hankali a cikin su kace ina son in Allah ya kaddara na rige ka tafiya wa ke yin sallar gawa sai dai da kanka ta san ɗan ka zai tsaya sai inda karfi shi ya kare wurin rikan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ma gafara can ne fa daga can an sallama ka an yi ka mu mun dawo mun ci gaba da harkokin ko ko to wannan ne ba wani wasa bane duk wanda ka yana wasa da wannan ko to bai san can bane malam ka kalli zahin nan da ake ya kai ila da shi kana da AC ba ya kai ila da shi kana da fanka ya kai ila da shi kana da ilu to ni suke tsammanin wanda an sa shi ka zama ka amai azabar komi a bar shi da zahin nan na kasa ko ko ba haka nan bane ba to amma kun ga akwai falala mai tsari yawa kan wannan ayyuka wankan gawa akwai falala sallar gawa akwai falala raka gawa akwai falala tsayuwa kan gawa kai mata adda akwai falala sannan samun cikin kabari akwai falala binne kasa akwai falala ziyartar kabari akwai falala amma duka wannan kana yanzu wanda aka ce aka binne ke can wanda ya kai shi ya kai koko shi to ni za a haka daman posta in ka kafar ne wata hanya ne ana neman ka ko ka muku an nada wani shi kuma ba mu shi kun halin ne kun halin manna ranar da ke baban ku ya mutu ranar da masu wani ta aiki ku kuna ku kai shi yana ne almutum bai kaga ba a fasa koyi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wancan roman sun ma kaddamar da ya Allah shi ya ku masu imani ko wace rai daga cikin ku ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta ga menene ta aikata saboda gobarta wannan lissafi ba na kowa bane na Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi wanda shi ne muka yi da littafin shi na sifatu sala kuma a karatun na sifatu sala mun sani a tsintaccen tarihi su kamar da yanzu ma za mu abu da yawan ce wanda kamar da yake asali an aike shi a ƙasa ta albaniya ne ko kamar da yake sanar na abu sannan ra'ayin muhammad na kudi na albani in ka ɗauka miladiya da injiliya amma a wanda muke karatu su kwasu sala da su ai na san kuna rike ko kuna rike da nan ta bai ji ba mun ku rubuta musu a ya kamata a rinka rubutawa ko eh Francisco sai wa kalla abin gani ina abin da take a kawo ta a kawo ta ta tunda na yi da na ku tarihi shi ta zama yin kyan sifatu sala kawai mu bari mu shige shi karatu lissafin mu bai san tarihin nashi sai ya koma sai ya koma kan wancan karatun da muka yi tunda dai mutum ne wanda yake sananne ko kuma haka nan ba kuma sanin tarihi shi ko sanin ranar da aka yi shi ba wani abu ne ba mai falala sai abu ne wanda yake da amfani ga ɗalibin ilimi musamman saboda tarihi da sauran su ko to wani shekara ya mutu Bai ji ba. an rubuta amma dai an aje ko Allah ya san mala albani ya ce alaikum bi tarikh ya ahli sunna ya ahli sunna ko ko bincike tarihi saboda yana daga cikin abubuwan da muke yi sakaci da su abubuwan da ke faruwa da suke faruwa a cikin wanda ku shi Muhammad Nasiruddin Albani yana daga cikin baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi ya shahara a duniya shi ne wannan sanin tarihi saboda duk mazajen hadisin nan sai ka san tarihi sannan ka iya cewa wani abu kan ka ko in ba san tarihi ba ba sai saka ce ko ne ba har yanzu babu wanda ya binciko tsohon abin ga ina shi to a من الفتى فلما زلت يموت وتوش الشعير والشراب to sai ka sai ka lissa hawa da mutum yana da kyau ba ta buji ke min nan san min nan san ka sau wannan miladiya kenan yanzu in ka dauka min nan san ka sau wannan jirgin da ke talatin da biyu hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari biyu da talatin da biyu ɗari uku ɗari uku da talatin da biyu da talatin da biyu sannan ya mutu yaushe min nan farka tarbin da shi shi daidai da hijirar musulunci shi dubu nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da shirin daidai ya bar duniya muna fahimta ko to ta ga yanzu wannan da ya kusan kowa ya yi da ba a gani ke tsaye ba zai kamar shi sannan ya yi rubuce-rubuce da dama na sannan kusan kowa zai iya kawo wani littafi da ya sani muhammad nasu jini amfani ya rubuta ko ko kowa zai iya kawo a daga amma ka kasa gani sai kace ga shi fasu sana ga aka kawo da rayu koko amma bayan su zai rubuce rubuce da dama da ke cikin rubuce rubucen shi wanda suka shahara kaga akwai su suratul ahadithu sahiha da su suratul ahadithu da'ifa da tafsiri wanda suke ba ma bayanin haƙiƙanin ingancin hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma rauni shi riwayu gani wanda da tafi wanda yake daukawa wanda tarihi ya an rubuta su a tarihance ya zo ya yi hadisin shi sa Muhammad Nasiruddin Albani yana daga cikin malumai wanda sun fuskanci kalubale ko da yake tarihi maluma hadisi ne da za ka samu mafi yawanci saboda da ina maluma hadisi suke za ka samu ba su cika shiri da bid'a ba kun san me yasa yasa mutum yake yi da bid'a ba sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke karanta kuma suna shan wahala wurin karatun da karanta da ita to su kuma in bid'a kullun ciwa ciwa su da sanar su da dace to shi yasa da ka zo yanzu in kake ka zo wurin masu karatun Qur'ani kake misali kake shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin karatun Qur'ani shine abu ida'u billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وكما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شيء أن محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزيت وذكرة القرآن الكريم من يعني إن كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتثبت بأن النبي يرى ذكرة القرآن الكريم من يعني فيما تتكلم abinda aka gana uwaye da kake da shi ake kawo da nini ya tabbata dai annabi in zai karanta yana a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan wa min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi ka kun muka ce sun zo karatun qur'ani an ce wala dhalin a ce amin a ce bai da asali ba a ce kaga duk sun zo suna zagi mutane sun ce musu iya ba kai ka taɓa ji an karanta na ba a ce amin ba ai bai tabbata ba cewa an yi sai cikin sallah duk makarantun ba haka ake ba ko kuma a zo a haɗe aya da aya cikin karatun qur'ani duka ba shi iya manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka in ka zo kuma bangaren malamin fiqh dan ma za ka samu abin karkashi da dama to shi ilimin hadisi ilimi ne wanda yake taimaka ma duka wancan ilimin kan yiwa kan hidima duk sai sun gama binciken sai malamin hadisi ce wannan magana da ke ai ba ta da asali hadisin da ya zo da inganta ba ko ba haka nan ba ne ba to shi yasa ilimi ne wanda yake da matuƙar muhimmanci to Muhammad na bin Albani yana daga cikin kakin da ake ake muhaddith al-asr shi ne malamin hadisi na wannan zamanin duk da cewa akwai malamin hadisi a zamanin shi amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya daga su da shi babban malami bin Baz yake cewa duka mai wannan bayanin a karatu mu tafi da sarki cewa in akwai wani wanda ake cewa mujaddidi a wannan zamanin da shi banda Albani goma bai san waye shi ba in ka ɗauko yanzu ka ɗauki ɓangare ɓangare ne don yana ɓangare ne muhammad na su yi amfani da yanzu su kashi ba ha yanzu daman ɓangaren aƙida ko wani shiri su suna kan gaba ɓangaren sallah yana da littafi guda uku akwai asali sifatu sala ga shi na wurin mai mujallabi uku akwai sifatu sala wanda mun yi shi tare da ku akwai tarfi sifatu sala mujallar shi ko rangada rangada da yayi duka abin da yake ma kokarin nuna ma shine shiriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallah ya manzo Allah ke sallah shi yasa ya samu littafi sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifar sallar manzo Allah tun daga kabbara harama har zuwa sallama ta makara da shi kai dai da kanka da muke karatu littafi kaga tun kabbara harama yanzu ta yi bishiya haka abin cewa sa hannu kama aljani sun taso mishi ko ba haka ba wani kuma kullum haka yake Allahu akbar kullum haka bai soyawa annabi yana sa a kulluwa yana sa a kafada wani lokaci yana yin kabbara ya daga hannu wani lokaci ya yi tare wani lokaci ya daga hannu sannan ya yi kabbara to uwa uba ka zo za mu istikta musamman ya santa ko kuma haka nan bane ba ka zo rukuyi wani ya yi kama an goya mai jariri ka zo ki zara ki ga mutum kamar ya kai bushe shi ka kasa far far far far ko ko sallah kenan yanzu ka zo kuma bangaren wannan ahkabun jihadi wa bidahuha wallahi karatun lissahin nan bari mu shiga cikin gadangidan za ka sha mamaki wallahi za ka ƙara samun nutsuwa za ka ƙara gane kima da daraja na wannan addini ka komo bangaren tarbiyya ko kafin tarbiyya ka komo bangaren arzina da littafi adamu zufaf wanda muna tunanin in dai da ahkabun jihadi zai iya yiwa ko shi ko kuma misali kan shi a tawassu alamu zufat yana karantar da kai rayuwa arni ya musulunci ya karantar da auratayya ya zo ɓangaren tarbiyya idan gubabin mar'atul musulma ko kuma mar'atul musulma sannan gubabin mar'atul musulma dukkanin su yana bayani wani irin tsohaki ne kamata mace musulma ta sa sannan ya zo ya sa hakikin sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga bai kamata ba a rika ba da labarin annabi da ƙarya ya zo ta hakikin sira sun nabawiyya bayan shi Muhammad Nasir bin Albani yana da littafi kan at-tawassul anwa'uhu aka ba an yi bayanin shi cikin karatun da suka tsala tawassuli da ake dan Allah dan Annabi ne matsayin shi Allahu akbar bayan wannan ya zo yin da hakikin da mustafar na shama'il muhammadiyya misali wanda yake bayanin halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka iwa ul gari shi ka zai hadisi maza maza ta in ka komo ga tamamun minna fi ta'liq ala fiqh sunna limta tauhid ga sunan barkatai malam in a tattara aiki ne an ba yan kasuwar shekara an ce an ba yan kasa ka za su yi tattaro hadisi kaza an muhammad nasu da albani shi kadai ya tattara wa'ani shi yasa duk wani ɗan bid'a a wancan lokacin bai da abokin gaba irin Muhammad Nasir ne Albani hatta a halin suna mai sarai duk sai an da sabanin sai ce a bude karanta manhajin shi shine Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar magabata Muhammad Nasir ne Albani yana faɗa da riko da mazhaba gam bai yarda ba saboda riko da mazhaba gam kana ne kenan da inda sai ne ne in sai ba ne da kula ta ko ba haka nan bane ba shi yasa wanda misali nashi a hakamun da nashi su fasu salati shi amin ku tawai ne wanda in aikin su za su yi ma bayani shiriyar manzan Allah ne in muka zo muna karatun misalin nan za a karanta da kai shiriyar manzan Allah kan rishin lafiyar mutum kan in mutuwa ta zo da mutum ya kamata a mishi in mutum ya mutu ne abu na farko ne ya kamata a yi mishi har zuwa ruhani har zuwa birni shi a amma yadda manzan Allah ya yi ba yadda al'adar mu ta karantar da mu ba ba yadda hausawa suke yi ko gobarawa ko munaye ko zabarmawa ko gwarawa a yadda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ba ku ta mazhaba ta za'a menene manzon Allah ya shi kadai da Allah ya ce mana in to iyo ta haka shi ne kawai ake so ka bi bayan shi ba ba wanda Allah ya lazumta ma ka bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad Nasir Albani ya shahara kan fada da bid'a da shirka bai yarda ba a ce manzan Allah ya ce a ce wani katon banza ya ce bai yarda ba samsam shi ya sa kaga da ya zo kan littafi sai fasu sala ya ce wannan littafi na rubuta shi ne ga wanda bude shi ya koya manzan Allah ya yi sallah amma kai da kai ke mazhaba kaza ko kungiya kaza ko kabila kaza kai ka sai Allah da ka sake gona amma dai shi duk wanda bude shi shi ne ya manzan Allah ya karanta da sallah ko ga shi an rubuta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to rubuce-rubucen shi muka ce ne ta bayanin su ina ji lokacin namun ma ba su ɗaya za mu iya ƙarar da su kan littattafan da muhammad na su ne amfani ya rubuta ta ji kusan kowane ɓangare yana da rubuce-rubucen da ne ko in karanta kiyamu ramadan an yi tare da ku ko kiyamu ramadan ka ga littafi ne wanda yake bayani ya manzo Allah ya karantar da ayi kiyamu da ko salatu tarawih ko sallar dare da muka karanta da Allah mahiyoyin mutane haka nan suke yi ba haka ba suke yi da zo ka dauki na tayi salatu tarawih ka ga ba fika haka ga sunan dai tarkace da dama wanda sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da amma in dai ana karantar da mutane insha Allah ta'ala al'umma za su dawo kan shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da hakikin da tsawon da dama kamar yadda mun gana wa hansu da shi to saboda takaitawa ina ji za mu iya shiga cikin wannan littafi na ahkamun jana'i wanda dan nan da aka yi shi nan sai ya tafi ne kaza kuma kowa ya san sana'a shi an yi bayani cikin karatun na sifatu sana'a ko menene sana'a shi gyara agogo zai iya kwana ɗaya ko kwana biyu bai isa wani gyaran agogo ha in yi gyaran agogon nan sai ya koma makaranta daman kuɗin da aka gyara agogo za a tsanke an gari rogo da ɗan sukari da madara a koma ne a yi takara yace shi ya sadaukar da rayuwar shi ne don yin da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilaihi Allah ba su ba Allah ji kan maza to wani sai dan Allah ka tambaye kai ka me ka wannan sunna ta manzon Allah ni kama musulunci musulunci ya gaba ba komi an same ka ta hanyar aure haka da ko ba haka nan bane ba ya baka uwaye mutanen kirki ya dalma maka arme ha sannan karshe musulunci take jira ka mutu jama'a gata ko ko amma wanka an yi kanka amma addu'a a sa malumai a je a yi rami a binne ka ka je ka ɗauka sauran ƙabiloli ko sauran addinai ya kuke wasu ko da gawa a ciki haka ne wasu za a yi wani akwata a saka a sama jiya a sama wuka a sama kuɗin kashi duka akwai har yanzu kuma ana yi wasu al'adun da aka yi mutuwa a zo a yi ta zarga kuka ana cin gashi ana yayyaje jiki ana an shiga uku an lalace malam musulunci ya yi akwai wanda dalilin musulunta su wani ne a gari na musulunta da ya musulunta shi kaɗai ya musulunta suka ga irin yadda musulmai suke tsari su haka mai wankan gawa kallon tsohon wankan gawa ana sa sabon ko magariya a sa turare gawa tana kamshi hatta luwani a sa turare sannan a zo a yi tsaye kanka ana ma'adda a yi rami mai kyau bayan an sa ramin a sa burguna ko a sa itace a zo a kawo ganye a kwaɓa ƙasa duka idan ana son kawai wani abu ya taɓa wannan jikin naka a matsayin ka na mai kulli Allahu akbar duk dan wannan ma sannan sai suka ga so su ai ba haka ba suke suka ce so kuma suna son isin musu a musu haka aka ce a ai shi wanda sai musulmi ya ke ma haka to musulmi yanzu ne ba su cinye nama musulunci ko yi sai yan kaɗan da ke cikin ko yi sai yan kaɗan yau ka je ka riba ƙauye kan yadda suke buƙatar da'awa ka je ka riba ya uwaye mu da kanka wallahi da dama su wani shi ne kan ne kallon shahada ma mai sanya ta ba ko muna da malumai muna da masu kuɗi muna da matasa amma duka ya gagara kai yanzu ba abin kunya ba ne gari irin mara da ake ana neman taimako a ce mota da Allah ba abin kunya ba ne ba. Ko ko ai sai dai a nemi taimako a ce jirgi ba dai mota ba. Akwai wanda zai buɗe muku gidan shi sai ko ɗauka kana zo kuke so. Ko ko ba haka bane ba. Amma sai ka ga wannan fa an je neman taimako wurin shi wata kila in yana da imani sai da su kuma mai ko abubakar ya san ko yi ka hamsin ko yi ka ɗari ya bada. daga an ce ana neman taimako ko kuwa sai wahala to ina sa Allah ya wani ina kuwa da ina kuwa da ni babu tunanin mu yi wa musulunci ko ni kalli Muhammad na sunan albani ya hada motsi ne ke yara ne da mutum ya gyara motsi ne ko an ne ne wani kanka ba shi aisha yan kaɗan zai ce mu ko amma kalla yadda aka yi aka yi ma addini hidima yan boko mu ba su da tunanin taimakon addini ba su ko kai da ne kawai shi kake ko yanzu dan boko ne ya gano cikin lambar a akwai wasu abubuwa da ya kamata a kawo gudunmawa don haka ina son yi karyar lambar ta wata kai na inda za a ci boko zalla tare da tarbiyya na musulunci amma ba su ko na kullum suka daga sana'a kawai su ce ba ruwan su da tarbiyyar su yau kawai dai ku zuba musu kuɗi sai yan kaɗan da suke lankwaloli nawa ne duk lankwaloli da nan musulmai ne amma wasu lambar take iya masu dole su sa hijabi sai yan kaɗan da suke ko ba haka nan bane ba amma wa'ancan da ba mu ba suna barin biyan mu su sahi jari kuma zuciyarka wallahi sai kun karantar da iyan ku addini karamin abu shi ne in wanda ke karantar da su misali in dan buri ne wallahi sai kun san wani abu cikin buri in kirista ne zai kai fatuwa ya kirawa to sai ka ga iyanka sun zo gida suna yi akwai wani mai sani da yanzu ya zo nan ko mai zuwa nake ce mishi to bari in baka wani karamin sirri na ce ka je san kiristoci a kun sai ko na ce to ka tambayi iyanka wasu sai yadda suke tsoron ta ko su uwayen su ba su tsoro haka nan dan duk wani sako mai mahimmanci take zawa ta isar da shi kuma ana tuka maya da tsoron ta babu da kishin addinin ni likita ne sai ya za ni cikin likitanci na in kawo addini ko kai ne kana kallon likitoci mu kasan bawa addini sai ɗan kaɗan da gaci ko kuma haka nan bane ba yayi wa daftar ne wajen zuwa ka zo ka kana da ɗan malaki in ka rike gawa shi ko ka rike kai shi kana mai adda shi no san da kuwa shi shi kada ya yi a ɗan baturiya ko kuma haka bane ba tsaye shi kuma bai san shi ne katon ba kawai ba wai kallon da yake wai dan za ka za ka baka lokaci no sai ka an yi examen an gano ka zane sai nan ku bari kawai to a examen inda kai ka gano ka zane me ya nuna ma shi ko ba ma haka nan bane ba yau da dama cikin likitancin mu ba a da damar shiga da abubuwa na addini haka ne ko kuma haka nan bane ba sai dawo ma wai su suna ma shiga ta addini su suna wakilta addini da kyau da wani zai shiga wani yan mana ce ce inda yi da an yi sallah ko a ku shi na ruwan shi da ita a rayuwa shi ma mu shiga ko in kuma ya yi kyau ko kuka sani sannan da ajiya dukkan muna da matsaloli ta kowane bangare ɗan kasuwa mu suna wakiltar musulunci musulmi ne cikin kasuwa zai yi karya zai yi amana ya san wannan abin ya lalace ya ɗauko ya baka ya ɗauki canji ba daidai ba ya sani ya miƙa ma ya haice ka ya sani to ina ina musulunci ne ce hanyar riƙa ba zuwa wannan abin da kyau ne kuma shi da kanshi ya san ƙarya yake sai na musulunci yake ko ko ba haka nan bane ba dukkan ko'ina akwai matsala to amma kai yanzu kai tunani ni yanzu ranar da musulunci ya mana ni ya kamata in yi shi kuma dukkanin mu na Allah ya ba mu abubuwa da dama da za mu iya addini ko kai wane ne kana da wata hanya da za ka iya taimakon addini alal aƙalla ka bayyana da kyawawan dabi'u ta yadda wani zai sha'awa ko ba ba haka nan bane ba sai ka samu damar su ta ka ce a ni addini na ya amana sai suka kawo ganin yan malashi ka zo ka san da mata duk kun bayyana da jikin su kai baya kace a ga ma mata nan kowace ta yi cikin ka Allah ma su ba ka ta ka ji da mai da yi ko wani ya ce malam wannan sai ya maka to mu rinka bayyana da addini sai mu shani cikin minti awa guda da aka baka ko awa biyu na sai ka rike minti biyar ka gaya mai da gaskiya sai ya kusa addini kwanu da gaske duk wanda yake ka ci amana karya ce da mun sanya ne aka halice ni ka isar da wancan sakon kuma ka isar da babban sako shi ne sakon Allah koko musulmi da sa biyar musulmi ta shiga kan musulunci da tuta mun kishin addini to ana haraka addini ba su kuɗi da ke kai mu tura su kurin sharar masallacin ya duk inda mutum suna ƙanana su tashi da kishin addini to gaskiya yanzu ta a hankali sai ɗan kaɗan daga cikin mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna haka to Allah ka samu daga ciki eh Allah ni damar da ka ba mu taimakon addini ya Allah muna roƙarka ka ba mu iko aiwatar da ita kuma in ya Allah ka karba mana duk aikin da kake bautar ta addinin ka da aikin da kake dauke ta addinin an kai ka wata ma'aikata an zuro masu hanci ta ce a hannu ne su ne addini na ya hana shi yasa za ka ga irin wa'annan ustazan cikin ma'aikatu ji shakko ta aiki kai ka zama wani obstacle ka zama na wata matsala su kai a wurin wata annoba ce ka yi ci kuma ka hana kowa ya ci ko ba haka ba ne to ai haka ake yi mu kawo gyara kana zawa an sama ta yarinya ce kire karka ce ko sai ina ji ya kamata a koya mu da aiki kawai ka yi wani dalilin azu ka aje kusa da ko kuma ka kawo matarka da zama ko kuma in ya zama da sai ita ta yi ko to kawai ka saka ita yi shiga ta musulunci alal akalla ko ko ba haka nan bane sai da yau ne a ma'aikata daga lokacin sallah ya ce ko kowa ya aje a miki a sai a yi sallah to yanzu ko yanzu na ake ba a iya cewa lokacin sallah ko ko kana tsoron ka tashi da sai ya ce wancan ina son ya nuna ma mutane shi kaza shi kaza shi kaza ko kuma kashin ka haka ta samu matsala ko bari sama ta faru ba shi ke nan ba jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mu taimaki addini mu tsau sai malam yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yake muqaddimatu sab'atul jadida muqaddima na bugu wannan sabon bugu muna fahimta ko muqaddima ta sabon bugu misali ahkamu jana'i malai mu da misali nan conventional kenan wannan bugu shi ne ya kamata a ce kowa ya nema muna gani ko ba wannan ba ta a nemi wanga a nemi wannan mun gane ko ya shi shi ne bayan bismillah rahman rahim sai shiga bayanin ya kaddima mun saba su dalila ya kaddima na bugun littafi da farko sai sabon bugu bismillah ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai shi wannan bugu an yi shi ne hira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da sha biyu wanda ya daidai da zingar farka karɓar biyu ba sabon bugu ke ba ma yake inna alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode mishi kuma muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina malam yace muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu wa sayyi'ati a'malina da kuma sharrin gidajen ayyukanmu mun gane Allah ya san mala albani ce wai lokacin da yan bida a sani da zahiri suke musu izini suke kaji ɗan izala sani da sharri cewa suke wa na'udu billahi min shururi anfusina wai muna nema Allah ya tsare mu daga sharrin kawuna da yake da mu biya muku yan izala mai sharar sai kaji sani da zahiri to wannan manzo Allah ne yake bayani sallallahu alaihi wasallam kai kana son ka ji wannan ne ga annabi kai da kanka kana da sharri sharri kuma wanda zai iya cin kanka to kai baka sani ba wata kila amma mahallicin ka ya sani ko ba ba haka nan bane ba kenan wani sayyi'ati a amalina da kuma Allah ya sani mu daga sharri miyagun ayyukan da muke aikatawa kowa na sakala wanda yake ko sai yake lan yahdillahu fala mudilla la ku sani ko shi wanda Allah ya shirye da shi to ba wanda yake ya kafa shi ya Allah muna roƙon ka shirye da mu wa man yudlil yace kuma duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bakar da shi fala hadiya la to babu wani wanda yake shirye da shi Allah ka shirye da mu kaga wannan khutbatul haja yadda take haka ake son kai ta ba magana ta shigo da wasu abubuwa kamar da zamu ga mu bayani gaba insha Allah kaga wannan khutbatul haja Muhammad Rasul ya amfani da misali kanta wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake buɗe magana da ita wani misali yake ko hira in ka yi da in ka fara ka fara da inna alhamdulillah na hamaduhu wa shi da kai shi umar da yake cin ya rike ka ko bi bayan ya ila sai yake sa wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ahadin ma ta'aku kala umar yace sai ya ji ayan nan kashi ma bai taba sanin ta ba to ka gani kina yana da kyau mu ci gaba da wannan hukumar haliya mu rinka yaɗa ta duk inda muka je sai ya kar ne a ma'aikata an zo za a yi yau ko a'udhu billahi min shaitanir bismillahir rahmanir a ce kai na mai kai za ka yi ana yin ta ce ki ce wallahi wallahi malami wani dai ilana ne aka ka sai ya yi minti takwas yana da wani shi kai yana da magana kage kuma bayan ka'ida sai ka zo ka ɗaya musu ne jima ta amfani sai ya rabu wasu da ubansu ko ka gaya musu ka gaya musu muhimmancin ta to sai su su ma suna kokarin kwaikwayo ko to sai ce wa man yudli fala hadiya la wanda Allah ya fasar da shi ba su shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ki ku sani ina shaidawa babu abun bauta misalin sassa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawon Allah ne manzon Allah ne sai ma da yake amma ba'ad bayan haka ka ɗauki ta bukari ga shi daga habbabi ce da babu amma ba'ad san da manzo Allah na gaita ba a yi wasa da ita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha bari su kutum ce da babu amma ba'ad yace amma ba'ad bayan haka ba a cewa kuma amma ba'ad yan larabci sai duka wannan shi ya saka ce ta wanda suka iya larabci ba za Allah bai yi kuriya ba sallallahu alaihi wa sallam duk yana daga cikin abubuwa wanda sai an narke man yi sai ka ga mutum ya dauko man ya hadi Allah fa huwa al-mutar wani koya ma wannan ka tsaya wanda manzo Allah ya koya larabcin nashi ne kadai ne ne wannan bai dace shi wanda ya gaji a shi ya dace ga hadisin bara ko annabi yana ga da Allah ko na shi kace amantu billahi وبنبيك الذي أرسلته sai ba za a ce waje rasulika ai kaga a rasul ya ji annabi ko ya annabi ta ba haka bane ba saboda ba haka na koda ba shi yasa malumai suke cewa lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafazi ne wanda yake tawfiki shi ne ne to ba dama ka kawo wani ka ce a duk larabci yana gaba daya dan ni kake cewa Allahu akbar ba ka cewa Allahu a'azam koko wanda Allah ya ce ma wanda yake jira kun da kana fakar bala da kun kana ko masana ne kun ma'ruf ko wanda ya muku aiki alheri manzo Allah ya ce ku saka ya mai ko ko kuma ku ce Allah ya saka mai da alheri ko wanda ya ce Allah ya saka ma da alheri manzo Allah ya ce ya kai karshe ne da wurin ko kuma Allah ya ce sai kai ana jazaka rahman ko eh kun ga da rabawa to wallahi manzo Allah ya yi ku iyawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yace fa hadhihi sab'atun jadida malam yace wannan shine bugu sabon bugu da yayi sakatacce ya zai wanda ni mai littafin da amma da shi yace min kitabun nafi da wannan littafi ne amfani insha Allah ta'ala wannan littafi ne sai malam yace ahkamul janahi littafi na mai suna ahkamul janahi ko gashi ya zo da kanshi yace da kullatin jadida ya zo da wasu sabbin kaya وثوب القشيم الراب للسهاد والذي أيعي ملا فيبقى ها yake cewa ya kodon nazari wanda zai fadar tsaron mai bincike wai filin bahishe wanda zai auhanar da wanda yake bahashi wanda yake nazari a cikin ilmomi wa yanfa ɗalibina kuma zai auhanu duk wani ɗalibi yake cewa wa fi hajjin baba'a kaga a cikin wannan sabon bugu ne shi na bai sai ce ta bayyanatul wa ziyadatul la budda min bayaniha akwai wasu canje canje sama kan wannan bugu da kare kare wanda malam yake babu makawa sai an yi bayani kan su wa ta'ariful qara'i biha wanda kuma ya kamata wajibi ya zama dole da duk wani mai karanta wannan littafi to ya san wannan abubuwa malam yake wa da hasu imani ga sunan zan ma rejiye na wannan abubuwan da nake ma bayani ya ƙara ƙara da rage-rage shi daga cikin na farko abin da ke da kwai ziyada su ba da kawai da shafahiyya wa hadisiyya akwai ƙare-ƙare na ɓangaren wata fa'idoji da wasu hadisai muna fahimta ɓangaren fa'idojin hadisai da fito duka ma da yake cikin wannan sabon bugu akwai da yawa wani hadisin ya kawo shi ko tsohon bugu bincike ya nuna mai bai inganta ba ko kuma wani hadisi ya bai kawo shi ba yanzu kuma ya kawo shi muna fahimta ko da kuma wata aloli na fito nan shi ma da yake cewa na tsulu kafirun min hawashi da sirri kitab hatta tattasil afkaru qari wa tatta'i wa tattasil yake cewa na dauko yawa daga cikin eh yanzu misali yake ya dauko yawa daga cikin hawashi da abin da ke cewa wannan ashe a nan ƙasa yake ko ya ɗauko da dama ya mai nufi nan ni yasa sai yake cewa ila kulli kitab hatta tattasil afqal wa qari dan tunanin mai karantawa ya tsaya wuri guda ya zama yana bin gida maimakon sai in ta jiba nan sai ka ga wannan sai dai goma sai da ka jiba nan ga abin da kake so daga muna fahimta ko na uku sai ce ina yasu bizzabtul kitab kalmatihi wa hurufihi malam yace kaga wannan littafi shi babu wata bincike ko ya yace to na dawo wannan sabon bugun da nan ina muku yace akwai wata bincike tun daga kaina harufan shi da kuma kalmomin shi mun gane ko idan ku ga aishi ne kamata a ba ko na hudu sai malam yace tasbihu ba'd mawadu malam yace na gyara wasu kurakurai wa qa'ali fi hada hasu wanda suka faru ta kuskuren dalilin a yi ko cewa alƙalami ko kuma wani abu malam yake ga kuma sanan ba haku da ha wanda da bayan da karanta littafi na gano can na yi irin mun gane na gano can na yi kuskure sai malam yake au au ne au ne su ba su au ne su ba au ne su ba su ha ko kuma aka tunatar da ni kaga wannan ya nuna muhammad na su ne ambani malami ne a halin sunna salafi wanda yake karɓar kuskure ka san wanda ya daga cikin malaman suna jin kuma wani wahayi ake nufi ko ka ce a yi mutum nawa ne kai nuna malaman na mutum ha yan kaɗan yi magana sama kan mun bari ya dawo ya ce kan kayan kuskure ku rena shi inda ya ɗauki ku ko ko ba haka rabba ne ba ko ai ha ta halu qur'ani akwai na suka da wasu ko a wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amma kuskure yana nuna cikakka da dan adam dole wani kuskuren kai ne da kai ko magana ko jiya za ka yi magana sai ka ce kai ni ma yasa na gaya ma wani wancan magana ko to ban kai da kake rubuce rubuce wata magana ka yi ta kai da kanka ba ka maida ta kuma sai an zo an ce wata maganar nan wanda ta ko ko ba haka bane ba sai ka ga eh kuma haka nan ne ka san mutanen mutum kuma suna karɓar gyara ta kowane bangare wanda ta bangaren addini da je ka samu wani kakan kwazo da kake kai baba kai har yanzu ba ka kama hannun cikin sallah sai ke to a kuwar sama ni na ga hannun na ta tashi wani yanzu ni ne zai sa mu iya sallah ba kai yaron zamani amma da ka ce baba wannan dinki na ta bari na je gudu zan yi ma da zamani to sai ka ga yana fara yana dariya ko ko ba ka ba in ka miƙa mai jika goro yana yaro Allah ma albarka amma baba ka bar salatin fasi ke na manzo Allah sai ke kai hanya abin nan naku ya zo ila na hada wa yamma tabi a a kai ka yayi ta ba shi ke nan ba wai ma magana izana suka ce ba wani ma ba da izana ba ne ba to kai dan mine ne ni ba ba guri na shi ne ina fa in gaya ma abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi baba ka ga kama hannu cikin sallah annabi ne kuma yake ai in ka kama hannu kana da lada kana da kaza kana da kaza to sai dai na yi shawara har da washe gari in ta tashi dawa sai ka zo da wata matsalila da wani ɗaukar kuɗin mai kyau. Koko. To ba sai a yi aiki da hadisin ka ba. Ko. To amma ka karanta wa ba hadisi haka na ma wani abu mai gani wajen a hadisi zai wahala aiki zai da hadisi ya yi sauri. Ko. To wannan yana daga cikin hikima na ne na da'awa shi yasa ya kamata a yi kare abubuwa wanda za a rinka shiga ƙauyuka ana musu wa'azi. Kun gane shi yasa kuka ga wannan ƴan furu zama akwai ƙauyukan da ake zuwa ake yi ma mata allurori a ba su kuɗi su karan kansu matan ba sa alluran da ake musu ba. Haka ne su da kansu likita sai ba sa alluran da take yi ba. Dawo fa tsarin wani musulmi ta ga lalaci ya ke lalaci su zai ne ne kawai za a ba su wannan kuɗin ko za a ba su taki ko za a ba su abinci ko za a ba su iri to ne ba ku iya ba. na sha gani ya lashi ya kai ma al'ummar musan musulmai ba masallatai yanzu ba su iya ginawa makarantu ba su iya gina sai dai su jira aiko zakka daga kasashen da ke da kai albarka sun kuma kasashen su babu ko a gina mu duk inda ka ga wani masallaci ne to sai a ce ma ku yi ne ko amma da ka ga wani bene sai a ce ma na wani ko kuma haka nan bane ba in ka zo kasan benen nan da kyan sai ka ga wani shago kamar ɗakin tattabaru sai a ce na mai masallacin kuma yin ce masu suna na hayata duniya ce ka zage ko ko ba aka da gode ba wai musulmi ne wani ke da burin ya gina masallaci ko makaranta a ƙauyen su ko ko ba kai da kanka ka san ƙauyen ko ana da bukata ko ko ba aka bane kuma kowa suna da ƙauye ko ka taimake su mana in wani ya kai masallaci kai ka taimaka wurin ɗaukar nauyin malumman in wani ya ɗaga makaranta ka kama in wani ya yi kake musu koran kake musu kaza kake musu kaza duka ba kai sai ya ɗan siyasa ne kai lokacin siyasa yanzu za ka je ka nuna musu kai na fi to mutuwar zuciya ta samu al'ummar kuma masallacin ma yanzu sai mai kuɗi ya hinda ya yi sai ce to gashi nan ku nemo ɗan ku da yin ku gina muku abubakar kenan na wannan zamanin eh na wannan a haba to ai yayi kokari akwai wanda ya shi imani Allah ya sa mu cika da imani sai malam yake cewa na biyar surul fahari da ilmiya to qalibul fa'idatul muqari malam yake cewa wannan fahari ai na tsara su ilmiya wanda suke da su akan tsari na ilimi wanda za su taimaka ma mai karatu muna fahimta ko ta yadda yanzu misali in ka ɗauki wannan littafi a kabu jira'i kana son kadiba wani na mace ma mun karatu ya ne wankan gawa to maimakon sai na yi ta bincike a lissafi sai shi yi mashi na wurin me ake ce mishi sonar ko sai da daga ka zo kaji ba sai daga a wankan gawa ko ga shi nan fajin karantar ko karkar kaza ko kafar zan kaza kaga shi kenan sai ka koma ka ba ana fahimta ko ko an ce lokaci yayi za mu saurara a sabi da lokaci sati ne za a yi Allah ka wanda sai mu ci gaba daga wannan gaba ta biyar bi izinin lahi ta'ala insha Allah kenan kowa sai ya kokari ya nemo ya nemo littafi sai da ake cewa insha Allah ta'ala akwai sanarwa akwai wa'azuzzuka da za a gabatarwa wanda insha Allah ta'ala akwai ziyara ɗan uwa da za su kawo mana ziyara da ke sokoto su malam sahal wanda suke da dawo da hadisa a can sokoto ne zan samu na ziyara ta yan uwantaka da kuma tunatarwa kenan za a yi karatu insha Allah ranar Laraba da kuma ranar Alhamis ranar Laraba za mu yi karatu na cikin cikin tawaye karatu ne wanda shi na maza kaɗai ranar Alhamis kuma Yuli shi kuma za a yi karatu ne na maza wanda na mata muna fahimta shi kuma za a yi shi nan ne duka karatun ranar laraba shi za a yi shi tsakanin magariba da isha'i karatu kuma na ranar alhamisi shi kuma za a yi shi ne bayan isha'i insha Allah ta'ala kenan wanda ke da mata ko wanda ke da mata zai da yake nan majiyanci masu mata sun fi yawa ba masu mata ba ko sai kuma wanda ya Allah ya kawo ne aha an hana su ne sha mana ki gane a oke alaikum salam ba zai so da kyau ba ranar laraba ai ranar laraba shi ne mai fit da ranar alhamishi mai set akwai ziyara ai maluma da za su zawa daga sokoto wanda za a gabatar da karatu suka insha Allah ta'ala ranar laraba za a yi karatu tsakanin magariba da isha'i a nan cikin shi sai tawaye ranar alhamishi kuma za a yi karatu a nan shi kuma bayan ishari shi kuma karatu ne wanda yake ga maza da na mata kina wanda ke da mata sai ya jawo ko wanda kuma baya da sai ya jawo takalmin shi kada ya tsawo haka nan ko ko ya ta fata kuma Allah ya kawo a annan za a yi dai na ranar laraba cikin teke na ranar alhamis shi nan kuma sai a saba da yan uwa insha Allah ta'ala kuma akwai wasu maluma da gidan cikin gari wanda za su zama su ma su kara da wasu ta'alika su bi izinin Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko karban su yadda ya kamata kuma ya datar da su kan abubuwan da za su gaya mana mun kuma ya datar da mu kan saurare da kuma aiki insha Allah ta'ala ina ji ba mu saurarawa nan saboda lokaci abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana. Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya sa mu gama da duniya lahiya. Wannan karatu Allah subhanahu wa ta'ala ke ko ya sa albarka a ciki kuma ya ba mu jikon yi dan shi sannan ya raba mu da duk wani abu da zai sa mu yi dan mu ba wani haushi ko da mu burge wani Allah muke roƙo ya tare mu duka. ya ba da kuku zane ne kawai zai shi kuma dan neman yarda shi don kuma aiki da abin da muka sani kuke ku Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kuma da shari baki daya akwai uwa da dama wanda suna kwance ba su da lafiya wasu suna rikita wasu suna gidajen su wasu suna ta ma yawo to Allah muke roƙo ya ba kowanne lafiya kuma Allah ka sa su sa lafiya inda ya dace ya Allah sai ya hada da uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani samu mutuwar dawo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a iyalanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ya Allah ka sa albarka a cikin sha'anin mu na rayuwa baki daya ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kawunci da kafirai ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda yake kokarin janyo wa musulunci da musulmai shi ka ta kowace hanya ina shi wa Allah ka shirye da shi mu kuma bai shi wa Allah muna roƙon ka kai mana magani shi Allah ka zama da kasar mu zuwa lafiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته